ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم um, yau sha ɗaya ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas hijiriya wanda ya dace da ashirin da biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna darasi na tamanin da takwas a cikin wannan littafi mai albarka na'am tamanin da biyar eh haka ne kabira ta hamsin da ɗaya ne ba mu gama ba amma yau insha Allah za mu kammale ta kuma za mu shiga wata da ikon Allah a ƙarshe akwai fasl da malam ya fasali malam ya ce fasl wa yukrahu qatlul hayawani abasan lima ruya an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man qatala usuran abasan hajja ila Allah yawm al-qiyamati وقال يا, رس يا رب سل هذا لما قتلني أبثا ولم يقتلني لمنفعة حديث إمام أبو النيروي تشي إمام النسائي البانية ضعف حديث أتشين غاية المرام دكما ضعيف الجامع أمام أنا حديث شوى حرام ne mutum ya kashe dabba dabba haka kawai ka kashe dabba ba ta yi maka komai ba ba wai dan amfanin farauta ba wannan in dan farauta ne ba laifi dan mutum ya je daji ya harbi dabba ya kashe amma haka kawai dabba ba ci za ka yi ba ba komai ba ta zo wucewa ka harbe ta ko ka sare ta da wuka ka kashe ta ko ka sa mata guba wannan bai halatta ba ko da hadisin bai inganta ba nan akwai wasu maganganun da suka inganta ko riwaya da suka inganta suke nuna haka saboda ai rai ne yace annabi yana cewa duk wanda ya kashe tsuntsu usfur dan tsuntsu da wasa wannan tsuntsun sai yayi sai ya daga sauti yayi ƙara ranar tashi alkiyama yace ya rabbi ka tambayi wannan mutumin dan me yasa ya kashe ni saboda wasa walam yaqtulni limanfa'atin bai kashe ne don amfaninsa ba. Kenan shi kansa tsuntsun ya yadda in an kashe shi don cin amfani da moriya ba laifi a Amma haka kawai a kashe shi ya zama mushe ko kurciya ko hasbiya ko kadangare ko kuma me sai dai dabbobin da suna cutarwa. Dabbar da take cutarwa don mutum ya kashe ta wannan bai laifi ba tunda tana cutarwa. Maciji ba sai ka tambaya ba. duk wani abu bera da yake maka barna a gida wannan ka buge shi saboda yana cutar da kai amma haka kawai dabba ta zo wucewa ko ta zo tsallakawa ba ta yi maka komai ba ko maciji ma wataƙila ba saran ka yi ba wucewa kawai ya zo zai wataƙila ya nemo abinci ne wa 'ya'yansa zai kai masu wataƙila ka je ka yi gida a kusa da gidajensu a daji haka ba za ka iya koran maciji a wurin to duk sai an kula sannan su irin waɗannan dabbobi kamar irin macizai ma an ce duk inda suke jin ƙanshin mutane gudu suke sai dai wanda ajali ya zo masa ko kuma yake tattare da cutarwa wa yukrahu saydu at-tayri ayyama ayyama firaqihi lima ruya dhalika fil asari wa yukrahu dhabhu al-hayawani bayna yaday ummihi lima ruya an ibrahim bin adham rahimahullah qala ذبح رجل عجلا بين يدي أمه فأيبس الله يده karatu na gaba shine ba a so ai a farauci a farauci wato tsuntsu lokacin da yake cikin kwansansa lokacin da yake cikin renan uwar da ta haife shi a bai fuffuke ba idan an ƙyanƙyashe tsuntsu an gane in an ƙyanƙyashe tsuntsu ba yana zama ya ɗan daɗe kafin ya fuka fuke fara tashi ba to kar wani kawai ya je ya samu tsuntsu tsuntsuwa ta haihu ta tara ‘ya'yanta kawai ya kwashe wannan ‘ya'yan, me za ka yi da su? Ai ba su da daɗin ci ba. To ba a son haka, saboda akwai riwaya ta hadisi akan haka. Sannan ba a yanka dabba a gaban uwarta, malam nan ya ce gaban uwarta ko uwansa, rago a gaban uwar da ta haifi rashi, tinkiyar, ko kuma akuya a gaban uwarta. kai dabba a gaban ƴar uwarta dabba ma haram ne a yanka shi yasa ake so idan an zo yin yanka to a rinka yanka dabba a wuri wanda yake ba wanda yake gani dabbobi ko da ko wucewa dabbobi suke yi to bai halatta a yanka dabbar a wurin ba saboda za su iya gani kada a cutar da su akwai wata dabba da aka yanka ƴar uwarta a gabanta kawai ita ma ita mutu tausayi akwai wata dabba da aka yanka yar uwarta a gaban sai ta zo ta tsaya tana ta kuka ta ga jini akwai wanda direba da ya zo ya buge shanu ya buge wasu shanu ya kakkashe su sai ƴan uwansu sai suka ƙi su tsallaka titi sai suka tsaya suna suna ta kuka suna ta kuka kaga dabbobi ne amma Allah ya sa musu fahimta a tsakaninsu to duka wannan ba daidai bane kuskure masu yanka dabbobi na sana'a akwata a abattoirs da ake yi haramun ne a rinka yanka dabba a gaban ƴan uwansu haram ne kana zo a jera awaki na yankawa a ɗauka wannan a yanka a ɗauka wannan a yanka kurakurai da barna da ake a irin waɗannan wurare na yanka dabbobin sayarwa na sana'a masu yin tsire masu sayar da naman bakin titi da waye wallahi malam ya kamata addini malam malaman addini ko in ce gwamnati inda tana kula da addini ko in ce hukumar hizba in an bata dama ta rinka zuwa waɗannan wurare tana ajiye wakilanta suna ganin yankan da ake mana ana kawo mana namomin nan naman nan muna ci kan wai halattaccen yanka ne yanzu waye yake bincike ma naman tsiran da ya saya da balangun da ya saya da naman miyan da ya saya yaya aka yi aka yanka ba wanda yake tambaya shi kansa mai yankan shi ya cancanta ya yanka wanda yake yankan wani ba haka kullum za a ɗauke shi ba ilimin addini ba na komai kawai sana'ar sa tunda yana da wuka mai kaifi kawai ya sai ya zo wanke rigar sa ya zana kawai shi aikin sa yanka kawai yana yanka duk wacce yanka ana lissafin za a biya shi kuɗi amma kuma a kawo maka je ka ci a inda aka san me ake yi ba a ɗaukan masu yanka irin wannan sai masu ilimi wanda ya yi karatu saboda ai yanka shari'a ne kul inna salati wa nusuki wa ma'yaya wa mamati lillahi rabbil alamin ibada azabu ibada ne da haka a daina irin wannan yanzu wani fa za ka zo da wuka ɗaya sai yanka dabba guda goma wuka ɗaya an yadda tana da kaifi amma haram ne in ka yanka dabban nan baka wanke jinin baka hada ta da jinin wani amma wai dan saboda suna sauri ai to malam yanzu yaushe za a tsaya in an yanka sai an wanke malam ka san yadda suke malam sai a jera dabba guda talatin duk kowace a daure a gabanta za a yanka yar uwarta tana jin ƴar uwarta tana kuka a biyo ta da wuka ita ma saboda ba ta da hankali ko kuma ita dabba ce ba ta da iko sai a zo a bita wannan duk haram ne ko alayya in zaka yanka guda uku guda hudu kar ka zo a daure su a take in ma an daure din to ajiye shi a gefe wannan kuma a zo a yi mai a yanka shi sannan shi kansa daure dabba din a daure shi ta mau a bar shi a daure ba a yanka shi ana dole mai gida sai ya gama karyawa daga bayyanansa ya zo a yanka wannan zalunci ne manzo Allah yake cewa idan qataltum fa ahsinul qitla in za ku yi kisa ku kyautata kisa wa idza zabahtum haka in za ku yi yanka ma fa ahsinuz zibha wal yuhidda ahadakum shafratahu wal yurih nabihata dayan ku in zai yanka ya wasa wukarsa saboda in yazo yankawa ya hutar da dabbarsa ba a son yanka da gwardo wuka gwardo wanda ba ta iya yanka da wuri ai ta dirzawa dan neman nan ka gani ai ta yi ai ta yi wani ma da yake jahili ne he da ya dage wukar kuma sai ya ce ai ba a gama ba he mai da wukar ba ai saboda in dai baka dauki mai ilimi ka bashi ba ai zai maka barna ai kun fahimce ni haka a shari'a ne addini ne ba a yanka dabba guda biyu da wuka ɗaya ba a wanke ba wasu kuma da ba suke kawai ajiye bokiti a gabansa bokiti kawai da ya yanka pet sai zura wukar sai ya zaro ta wannan sai ya yanka bat sai ya zura wukar akari ya sa ya wanke ba zai yi ba haka jera su da ake wuri guda wata na ganin wata ba daidai bane haram ne wannan kuskure haka kuma wahal da dabba kafin a yanka ta a wahal da ita a daure ta ta minti 40 50 a daure kafin a yanka ta ba daɗi duka wannan kurakurai ne da mutane suke aikatawa yayin da suka zo yanka dabbobinsu da Allah a kiyaye saboda kun ga addini muke karantawa zabaha rajulun ijlan bayna yaday ummihi wata rana wani mutum kamar yadda yazo daga Ibrahim alham yaje yanka yaje yanka raƙumi a wannan dan baraki a gaban uwarsa kawai sai Allah ya busar da hannun ya maki kawai hannun ya zama skeleton ya makale take Allah ya nuna ba aya ba hadisi da aka ja masa dan a nuna masa abin da ya ba daidai bane yana gama yankan sai hannun ya ya kekashe hannun ya makale kawai ya zama ƙwararren wannan ba sai an yi fassara an yi bayani ba cewa kar a gara faslun fi fadli itqil mamluki an an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا من أعضائه من النار حتى يأتي يأتي فرجه بفرجه أخرجه البخاري wannan riwaya ta Imam Abu Huraira ne falalar idan mutum yana da bawa ya yanta shi bawa shine mutumin da kaje ka kamo shi ko ka samo shi ko ka siyo shi a yaƙi ko ka siyo shi a kasuwa shi rabin mutum ne bawa shi bawa mutum ne a gini a halitta amma a hukunci a wajen Allah rabin dan adam da haka ana iya kai shi gona ya aiki sannan ana iya yanta shi ya zama irin ka free kenan kamar yadda a da turawa suna yin slavery ana bautar da mutane da sarakunan mu ma suna suna da bayi a gidajensu a da ko da ko mutum ba bawan bane ba ma dai a dole a maida shi bawa shi bawan gidan sarki a da a lokacin da ilimi bai yi yawa ba to amma yanzu ba a yi to duk wanda yake da wuyaye ya yanta shi bawa ko baiwa to in Allah ya so yadda Allah zai masa zai yanta shi duk gabarsa sai ya yanta ta daga wuta ba ya tsaka za shiga wuta ba hannunka zai shiga wuta ba kunnanka haka kuma Allah zai yanta maka al'aurarka ba za ka je kai barna da alfasha ba wannan falala ne na yanta bawa itqu raqaba fakku raqaba ina fata ana fahimta aw it'amun fi yawmin dhi masghaba an abi umamata wa ghayrihi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyu mamri'in muslimin a'taqa imra'an musliman فكان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منها عضوا منه وأي امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو منها عضوا منها ترمذي ne ruwaito shi wasawo wala insha Allah majalna min hizbika almuflihin wa ibadika salihin abi umama ya ruwaito da wadansa cikin sahabban manzo Allah sallama daga annabi cewa duk mutumin musulmi duk mutumin da yake musulmi ya yanta musulmi dan uwansa to wannan wanda ka yanta to shine zai kwato ka shine zai yanto ka daga wutar jahannama in dai kai haƙuri da bawanka kace ka mai da shi ɗa to ya zama dalilin shigar ka aljanna insha Allah kowace gabansa canji gaba gaba hannunsa hannunka aljanna kafarsa kafarka aljanna haka duk mutumin da ya yanta wato mata biyu musulmai su ma za su zamanto a matsayin kariya gare shi daga wutar jahannama can an ce namiji ɗaya nan an ce mata biyu saboda lizzakari mislu haddul unsayayn ko a shaida ma shaidan mace shine yake shaidan mutum ɗaya to shine nan aka ce sai ya zama mata guda biyu kowane gaba guda biyu nasu daidai yake da gabanka guda ɗaya kuma zai zama dalilin shiganka aljanna insha Allah hadisin Tirmidhi ne ya ruwaito shi ya inganta shi to sai kabira ta gaba al-kabiratu as-saniyatu wal khamsun adal jari babban zanibi laifi babban zanibi laifi na 52 shine cutar da makoci wane ne makoci abokin zama gida ya hada ku unguwa ta hada ku wurin aiki da sana'a ya hada ku ofis ne a gwamnati duk sunansa makoci an fahimce ni ana iya maka hukuncin makoci wanda kuke wurin sana'a shekara ku talatin ga shagon ka gana sa makoci shekara kaza ga wurin ka gana shi haka abokin zamanka a unguwa Allah ya rubuta ka ga gidanka ga gidan shi a al'ada a al'ada ana irga gida arba'in a dama arba'in a hagu arba'in gaba arba'in baya daga nan zuwa gida arba'in ina fata ana fahimta maƙotanka ne nan ma haka wasu sun ce hadisin da ya ce aljaru arba'una darar ɗin bai inganta ba to ya za a yi a gane maƙoci sai aka ce to a mai da shi abin kan al'urf a al'adance idan nan gurin masallacin nan gida ne in na miƙa hannu na na dama ɗin nan gida nawa zan irga in ce maƙota na ne in na yi hagun ɗina gida nawa zan lissafa in ce maƙota na gaba na gida nawa baya na gida nawa duk adadin gidajen da al'ada ta yadda cewa su ne maƙotanka to wannan fa akwai tambaya a kan ka dangane da mu'amalarka da su ranar tashi alƙiyama ya Allah kai mana abuwa. To, yanzu al'adance a gargajiyance a zamantakewar mu, gida kamar nawa ne za a ce makotan mu ne, in kana ba da labari, a ai wani ai makoci na ne, kamar gida nawa, a hannunka na dawo. A ƙiyasi, biyar, goma gida goma, ɗaya biyu uku har gida goma a jere na goma nan zaka ce makocinka ne ana iya faɗa a al'ada na eh shine idan mu ɗauka layi abu ɗaya yake gida nawa za a yi lissafi wane ne idan wani abu ya faru aka ce ah ai wani makocinka ne ya rasu sai aka faɗi gidansa kaga gidansa yana can ƙarshen la ya ce a ba makoci na bane anguwar mu ne daya kun gane ku gane wani abu duk wanda a ranka kana jin cewa wannan mutum makocinka ne to akwai hukuncin Allah da bincike akan ka dangane da mu'amala da kai shi kun ji da na karanta hadisin na ce Allah mana afuwa ko me yasa yanzu muna irin rayuwa ce alaji wato rayuwar ba ta da kyau da iyayenmu da kakanni su suna kan fitra suna kan gaskiya amma yanzu an canja gaskiya zai iya yiwa wallahi makocinka gida ɗaya biyu ma baka san shi ba rayuwa ta canja ba mu san junanmu ba muna sanin junanmu sai ran da wani ya mutu watakila kasuwar ku ba ɗaya ba kai ɗan kasuwa ne shi ɗan gwamnati ko shi ɗan siyasa ne kai kuma malamin addini ne ko shi mai injin niƙa ne kai kuma manomi ne sana'a ku ta sha bamban don haka lokacin fitarsa baka sani ba lokacin dawowarsa baka sani ba kai ma haka kuma makotan wasu ko sallah ba sa zuwa da ma ana zuwa sallar jam'i a nan ne za a haɗu to jam'in ma yanzu ba a zuwa wallahi ba kowa ke zuwa ba akwai makocin ka zaka ce baka taba ganin sa asuba ba bai zuwa wani ya nan dauki abin taimako ya aika makocinsa wai irin zumunci da ya aika sai ya aiko ya ce an ce ma ni matsiyaci ne an rena min hankali ni za a turo wa sadakar dawa ko gero wani makocinsa nefa sun zo za su yanke wuta ya fito ya gaba a yanke tasa ba ya ga dan nefa a sama ya ce yanke matsiyaci ba biya yake ba wai makocinsa ya ce matsiyaci wai baya biya wani makocinsa matarsa tana naƙuda cikin dare karfe uku karfe biyu da rabi miskini talaka keke yake hawa alaji keke Allah ya jarabe shi matarsa tana naƙuda kuma dole sai an kai ta asibiti tunda yanzu gaskiya malam mu ba a haihuwa a gida sun hana mu haihuwa a gida sun hana amma da lafiya lau ake haihuwa a gida saboda kawai an yadda lafiya lau za a haihu kuma ba komai ba mamaki babanka ma a gida aka haife shi mahaifiyar kama a gida duk a gida ake haihuwa haka ne ko ba gaba yanzu ko dole sai ka kai asibiti ko da likita ko ba likita yayi ka kai an mana belief mun sa a ranmu dole sai an haihu a asibiti dole yanda ka san aya ce ta Qur'ani ta faɗa ba fa cewa nayi kar a haihu a asibiti ba ba haka na faɗa ba haka na faɗa ba kada kungiyar lafiya ta turo mun takarda ba haka na faɗa ba to ai ka san yanzu yanzu mu farmaki ake kai mana duk malamin addini ana neman ka fito na ba ci mutunci haka suke ai amma Allah ya fi ku wallahi kuna kallon mu yadda kuka ma na Allah ka za ku yare da iko Allah ta baraka da wani banga ina karatu ina juya kujera wani da gaske wallahi tallahi alaji ya ka gani alhamdulillah me yasa na faɗi wannan don ku gane illar da muke ciki malam matan nan tana naƙuda ya kwankwasa a makoci shi dai ba zai iya goyon ta ba sannan zai goya ta a keke kai ta wancan asibitin sai ya ce ya kwankwasa a makocinsa da ya kwankwasa ya fito yana tsaki ce me kike ta buga mun ko ba da daddare barawo ne ko me ya ce wallahi hajiya wance mata ta ne take naƙuda ce wallahi na riga na shigar da mota gareji na riga na kule ya riga ya sa ta amin a gareji ya zai yanzu kai ka tuna kana matsayin talaka miskini ka gaya wa kanka gaskiya a tun maƙotanka da kake zaune idan Allah ya jarabe ka mataka ta tashi naƙuda ƙarfe biyun dare tana ta zubar da jini waye kake da garantin zaka buga masa waya cikin maƙotanka ya fito da mota ya kai maka matarka kun ga wannan karatun bai buƙatar dogon tafsiri da fassara kawai mun san yanzu ba a maƙotaka idan mai kuɗi ne shi yana jin tsoron ku kuma kuna tsoronsa kuna tsoronsa kuna tsoron kai wulaƙanta ku shi yana tsoron ku yana tsoron kar ku zo ku ta kawo masa nauyi ku ta roƙonsa kuna bara da haka kowa in yayi katon gida yayi gyat ya rufe shi ba gani yake kawai shi kenan wallahi tallahi malam akwai wanda bai san kowa ba ba wanda ya san shi kullum kuma zai fita da mota a zo a bude masa a shigar sallah ba ya bata sallah kun gan shi ba ba zai fita ba a balan sai yake sallar sa ba ruwan sa zuwa jami'i ranar da za ku buƙace shi sai ranar da ranar da zai buƙace ku sai ranar da ya mutu idan ya mutu to lokacin ƴaƴansa za su rinka gwangwasa ko ba ana to alaji fa ya mutu a lokacin za ku ji an samu liman an ce to a sanar da shi alhaji Allah ya mai da suwa talakawa kuma abin ta yace Allah akbar Allah ji gan alhaji alhaji fa baya zuwa sallah alhaji fa ba ganin sa masallaci alhaji zakkar sa ma in yazo rabawa ko mutum daya a wannan baya ci suna nan barkate amma abun mamaki malam tausayi irin na islama namu haka za a zo a cika kofar gidan kwarai ba ruwan kowa da yana bayarwa baya bayarwa kawai dai mu in mutum ya mutu kawai yafe masa ake ko waɗannan talakawan da kake gudun su waɗannan da baka gaisawa da su kake sa musu baƙin gilas ranar da ka mutu su za su raka gawarka dan gwalalo ko wancan makabarka wallahi shi yasa ko yaya mutum in Allah ya jarabe ka da zama a cikin mutane kai haƙuri da su idan akwai masifa ta unguwa je ka a dan gaisa da wani dan mitin ake baka samu zuwa ba tura ɗanka wani taimako aka nema ko yaya dubu ɗari ake nema tura musu ashirin talatin arba'in ka ce ai hakuri amma ba za ka yi ba wata ran ɗanka zai zo ya faɗa kwata a ƙirar koshi wallahi ce ku bashi ya sha ya ƙoshi ubansa dama a ƙoshe yake to wanda Allah ya hore masa daga cikin hanyar zumunci shine dan abin da Allah ya baka Allah kai ta rarraba makota da azumi ne dan kulle shinkafa kwano daidai biyu babba wanda baya so idawo maka da shi dan saman bita ne dan taliya ne dan shinkafa ka samu dan tuttura musu a wajen Allah ka sauke nauyi ko da baku gaisa ba idan an hadu a masallaci da asuba bismillah idan an yi mutuwa ya ganka a kofar gidansa a zaune idan wani bala'i ya same shi gobara ko na kankusa mai kai mai sallama idan iyalinsa ta shiga wata damuwa tura iyalinka a gaisa shikenan tura matarka ta dan gaishe su shikenan mu yi hakuri mai wannan yara ku daman ba sai ka hada kansu ba in dai akwai bal to za ta hada kansu eh bal tana daga cikin wato wata aba mai alheri a wajen yara da take hada kawo kansu in dai za a fito da bal a titi a layi to kan yara zai haɗu ya danganta kuma ga yaran da ba sa fita bal almuhim ita dai makotaka tana da muhimmanci kuma akwai tambaya a kanta bari mu ji me Allah ya ce akai tabbata fi sahihaini anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana wallahi la yu'min wallahi la yu'min qila man ya rasulullah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wallahi ba zai bai imani ba wallahi bai imani ba waye ya manzo Allah wanda wato makocinsa bai da garanti bai da aminci akan bawaƙiƙahu gawa'ilahu wa shururahu sharri da makircinka makocinka yana tsoronka wataƙila za a iya haɗa baki da kai a kashe shi wataƙila zai iya yiwa gidanka ya kama da wuta bai kawo maka bokiti ɗaya na taimakon ruwa ba makocin da ba ka da garanti wataƙila za a zo ana neman ka ce yana ciki makocin da ba ka da aminci idan an zo ana magana aka ce a tsakani da Allah ba da aminci da wani to duk wanda ya kasance haka wallahi bai imani ba inji annabi ko da kwana yake a masallaci yana sallah me ake so ka sa wa makocinka wani amincin da zai yadda ya tabbatar in an kawo mai farmaki kai ne na farkon fita wani makwarawo ne ya shiga masa gida suna duka suna abin da yana wayyo yana wayyo wani ce matarsa ya kara mun bargo a kara masa bargo wani fitowa ya da asuba ya ce ayya alaji yanzu ai ba a fita kururuwa ai ba a fita kuma haka abu yake mana yanzu duk wanda basifa za ta same shi yayi ihu yayi ihu in ka ci sa'a makocinka zai dan bude window ta sama ya dan leko zai ce mata ta kashe mu fita dan dan saboda kana ga shi ya dan leko wallahi in masifa ta same ka yanzu wallahi ba za a fito ba sai dai in gobara muna kokari akan gobara ka in gobara na ka da wuta wuta wuta shi kuma har da barayi za su zo kwarai da gaske akwai taimako har da barayi kun gane wannan amma da daddare a ji bindiga papas papas ina ko a ji mota gugugugugugug sai ka ji ana an zo ɗaukan sa wallahi za su fi shi malam yanzu barayi nan suke ɗaukan mutane Allah ya mana maganin su idan da wani zai zo da za su zo da daddare billahi azimu sai su ɗauke ka can kat ana kallon makocinka ana tukuikuya ka akan babur zai ce a gaba na suka zama da shi wallahi babu tadhiya babu bari in fito da shahada saboda kowa yana tsoron kai ya mutu na haka zai bari ana yi wa wasu wulakanci fiye da yadda kake tsammani malam to amma ina wani kuma yana ma da lambar kwamishinan yan sanda yana lambar bamfai yana lambar police station yana lambar DPOE da wani sauransu ka san masu waye dabara suke yi wai yan duniya waɗanda suke neman su daɗe ba sa son matsala sai mutum ya bi duk DPO wanda yake da shi kusa sai ya kai masa ziyara yana karɓo lambar su yalla bai to in ka ji kiran mu dai muna fatan za a amsa da ya ji biri-biri sai kira to haka ake ko yan sanda ko na sauransu to wannan masifa ta rashin ba da tallafi da agaji da makoci yaya za mu yi da ita Allah ya sa mana tsoron wanda bai kamata mu ji tsoron su ba. Wallahi wani barawon malam wiwi ta, ta gama lalata shi ba. Giya ta bata shi, mata sun lalata shi. Bai da wani karfi. Amma wallahi duk raunin sa in yazo wallahi malam sai ya bada unguwa. Da gudu in ka daure kana training wallahi kafin ya je ka iso shi yana gudu za ka ɗebe kafarsa kuma kaddara yana da bindiga zai harbi idan ku ashirin kun fito ko ku goma kuka tinkare shi duk harbin da zai yi ne ba zai kashe ku duka ba wanda kuma ya mutu ya yi shahada to wannan tsoron da yake damu mu shi yasa ake mana wulakanci a unguwanninmu da gidajen yan fashe uku malam uku yan fashe uku sai ya tsare mota ɗari a titi hanyar Abuja ɗari ɗan fashe uku kai biyu yana zagayawa yana bi kuma zai ce daga nan haccin kowa ya kwanta wani wani dan uwa ke ga an kwantar da su haushi ya ishe shi sai yake ga abokinsa yace wallahi zan daga zan zan buge wannan zan iya buge shi kwaci yace kai karka ja mana masifa yake cewa ko da ya wuce na cewa wallahi wannan in na yunkura billahi azim zan iya runguma sa da bindiga sa zan buga shi kasa abokinsa yana dan girman Allah ka ja mana bala'i dan Allah kai hakuri yace zuciya ta ishe shi ce wallahi malam da ya bani wallahi in na tashi zan rungume shi zan buga kansa a ƙasa dauki bindigan harba kansa in ce kowa ya tafi yasa yace amma aboki na hana ni haka ya gama musu wulakanci suka kwace kuɗin da wayoyinsu suka zuba a buhu suka harba bindiga saba suka tsallaka kunya suka ce kowa ya tafi Allah ya sauke an shiga gaskanci a ƙasa malam to haka suke mana a titi haka suke mana a unguwanni haka suke mana a ko'ina ga mu da tarin yawa mun je sallar juma'a ko mun je kwallo da samari a unguwa malam kamar sa kashe babu amma ba a iya kare unguwar ba a iya yanzu inda ake musu wulakanci ake zo ana ɗauke su da daddare ana sace samarin unguwar ba sa yi ƙungiya su ce an daina bacci da daddare ba ku tanadi makaman ku lafiyayyu ku tsare kofofin unguwar ku ce baccin ba za a yi ba da daddare kowa ya kwanta ya sha lafiya da iyayenmu ne da kannanmu da yayanmu in ma wani yana jin bacci a raba duti duk inda kuka yi wata biyu wata uku na haka ba wani shakiyin da ya isa ya zo muku unguwa muku rashin kirki amma kowa zuciyarsa ta mutu kai fa soja ne fa a musulunci wallahi kai soja ne da lokacin annabi ne da duk kun fita jihadi wallahi amma ina ta sun mutu da aka baya wani makoci kawai kowa ya shirya gyara gidansa kai doguwar katanga ka sa mata waya ka jona mata lantarki in babu lantarki ka jona mata sola Allah ya wani akuwa ya Allah ka raba mu da kaskanci ko ka dage da askaru ta karatun Qur'ani ke zikiri ka rufe gidanka Allah ya kare ka gawai kuna tare da ni la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu ba wa'iqu irin hadisin ne duk wanda makocinsa bai aminta daga sharrinsa ba in dai bai da garanti za ka iya masa sharri to ba za ka shiga aljanna ba in dai makocinka bai yarda da kai ba yana ganin akwai sharri a tattare da kai wasu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an a'zami dhunubi inda Allah an tambayi manzon Allah mafi girman zunubi a wajen Allah fa zakara salat sakhilal salatu khilal annabi ya faɗi hali guda uku an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka na daya ka yi wa Allah kishiya alhali Allah ya halice ka kana bauta Allah kana bauta wa itace ko gunki ko wani dan adam ko wani malami ko wani shehi ko wani waliyi ko wani akan ka wani mutum wani kazami da naga aka mai da shi wani wali a kasan nan wani kazami mara hankali gashi haka kamar dabba kamar aljani ya fito ya rataye uban carbi a wuya ga gashi a nan ga farce baya wanke ga kazanta wai wannan wai shine wali saboda an mai da mutane dabbobi kullum yanzu yana kiran sunan manzon Allah yana yana kaza kuma a zo ana bashi daraja ta fita annabi ana daukan hotonsa ana cewa shi wani kuma in ya ga dama ya ce shi Allah ne ma wani lokacin ya ce shi ya bana wallahi malam ai malam karabu da jahilci malam jahilci da ya ce mu a kasar nan yakin da jahilci ya mana wallahi ya fi na yan fashi da makami kuma babu illa irin malam ka zama ba gidaje a addini duk wanda ya bari ya zama rudadde gidaje abun tausayi kan wanda yake birni ma kana birni ba gidaje baka san addini kawai wani ya zo ya wurwuru da imanin kai tabi da shi ba daidai bane Allah gyara mu na biyu wa an taktula waladaka khashyata an yat'ama ma'aka ka kashe danka dan kare ci abinci tare da kai dan tsarin iyali kenan haramtaccen tsarin iyali a wallahi tallahi mu yanzu al'amura rayuwa ta yi tsada kuɗin makaranta school fees ba a iya biya ga abubuwa yanzu malam ka abubuwa kaza kaza ne ma ma baka iya biya wallahi lissafi kaza kaza matarka ta yi ciki ka je ku kashe ɗan kwarai kuwa mata da yawa sun sha turo mana bandawa ta ɗauki ciki ciki ya girma mai gida ya ce in kika bari kika haihu a gidan na maimakon aurenki ki je ki zubar da shi ki shekar da shi kawai wani ta haihu ya zabge ta da mari ai ta dauke ciki yace waye kai ki wala haka ake a gidan musulmi fa yau Allah kuma yace wala taqtulu auladakum min imlaq kan ku kashe ayanku saboda talauci ko wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kan ku kashe yayanku saboda jin tsoron talauci me bambancin ayoyin guda biyu kan ku kashe yayanku saboda talaucin da kuke ciki a yanzu an riga an haifa ya riga ya zo an samu ciki to a bashi in an yi dabaru bai samu ba to wannan wani abu daban amma ya riga ya samu a bashi wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kar ku kashe ‘ya'yanku saboda jin tsoron talaucin da zai same ku gobe ko jibi. Wannan kashe ɗan da za ka yi don kada talaucin jibi shekara biyu uku hudu ya same ka, ba za ka iya ɗaukan kuɗin jami'ansa ba kuɗin yunibansinsa ba, wataƙila a lokacin kana kabari kuma zai yi karatu kuma za a ɗauki nauyinsa. Ka kashe shi kuma ko kuma ka yi ƙoƙarin ka kashe shi a lokacin da za ka kashe shi kuma kai ma ashe ba a raye kake ba. Duk yaron da ya tashi da arzikinsa wallahi tallahi yake tashi. kai uba ajiya ne ake barwa shi yasa zaga jariri ubansa ya mutu amma ya rayu wani zai ce shi tun da ya tashi bai san ubansa ba a to ya aka ya samu ci ya samu sha yaya aka yi Allah da haka irin ɗabi'ar da mutane suke yi mutum da ya auri mace ita ɗirka mata allura wallahi fulani a kake duki fara haihuwa su problem problem su ma yaran ‘yan matan su ma yanzu haka suke. In yarinya ta haihuwa aibu ne yanzu ta fara haihuwa. To ke da ba haifuwa da uwarki ta haife ki. Haka ne mana. Wataƙila ke ke ta nawa ce a gidanku. Bai da kyau. Amma ba laifi mutum ya tsara iyali, tsarin iyali wannan yana da ba laifi. Mace tana haihuwar kunika daga wani sai wani ana samun ciwo, rashin lafiya, larura wannan ya mutu yaron bai kai ba a'a uwar tana ta cuta tana waye. wannan ai planning ai spacing ba laifi bane family planning kenan ai spacing a raba tsakani idan ana gudun cuta ko cutuwar uwar ko kuma cutuwar dan akwai ƴaƴan da za ga akai akai akai ne ana cutuwa amma shi ma idan akwai wadata akwai lafiya akwai abinci ba komai ta taihuwa annabi ce ta naka huta nasalu ku hayayyafa zan yi alfahari da yau to yanzu malam akwai kungiyoyi masu zaman kansu na na, na sa'ana haihuwa gaba daya akwai su na turawa an turo su damun ku an ce matsalar ku baƙaƙe a Afirka kun yi yawa haka suke faɗa wallahi duk rubutun taron da suke yi ko a majalisar ɗinkin duniya ko ina abin da ake cewa Afirka mutane sun yi yawa yaya za a yi a rage yawan mutane ko mai kuɗin duniyan nan waye ake cewa Bill Gates ko waye akwai wani rubutu shi ma da na taba gani a ce yana magana cewa duniya fa ta yi yawa gaskiya kamata a rage ta yanzu man da lalacewa kai da kafa kowa kuɗi na ruwanka da mutuwa mutane da yawa to amma aqida ce duk kuma biliyoyin daloli da za su kashe kar a yawa wai abin da suke cewa wai idan an yi yawa a duniya za a samu matsala an yi yawa ba za a samu aiki ba gwamnati ba za ta iya kula da mutane ba su kaga tunaninsu daban naku daban su sun manta akwai mai mutanen akwai wanda ya halicci mutane ya zuba su a duniya wanda za a samu matsalar space ba wurin kwanciya ba wurin zama ko yanzu filayen ku da suke muku tsada a garin ku ƙauyancin ku ne da rashi da kidakumancin gwamnatocin ku ai bai kamata ai wani tsada fili ba bai kamata ba ga daji ba sai a ta yankawa ba me dalili sai mun zo mun cinkuda a wuri guda tunda da jihar mu ne a buɗe daji ai ta gini a ba wa kamfanoni dama su ta gina gidaje ko ba ka bane a zo a gina gida a ce ka biya shekara arba'in za ka biya kuma ba kuɗin ruwa ba a taimake ka ba haka ake yi a ƙasashe na musulunci sai gwamnati ta sa a gina gida dubu ɗari gida nawa dubu ɗari a samu wani daji kawai sai a mai da shi gari malam idan gwamnati ta ga dama ba abin da ba za ta iya yi a wajen gari za ta je ta samu daji kawai ai kwamfanzatin mutanen ƙauyen daman asali ƙasa ai ba ta kowa bane ta gwamnati ce ai da wani mabulatin da ya sari guri ko wani ya sari guri dama ai zaman jira yake a dan bashi wani abu salmi shi gwamnati ta yi gidaje dubu ɗari ko gida miliyan a yi su daidai gwargwado ɗaki biyu da falo ɗaki uku da falo da garejin mota da ɗan space da filin wasan yara da masallacin juma'a da katuwar kasuwa da asibiti da wurin shakatawa na gari da tituna duk a fitar a yi gida miliyan wannan kuɗin da za a yi wannan gida miliyan ɗin wallahi tallahi malam mutum ɗaya yana iya rubuta takarda isa ce su zuba su a akawun ɗinsa na Ingila ko Amerika. Ku ce haka ne ba, kasu zo su neme ni kuma. Yawwa haka ne ko ba haka wani. Yawwa. Shi kadai idan suka yi wannan kai yanzu a yanda muke nan yanzu aka je nan wajen wajen hanyar hudun ɗin nan malam daji daji nan gonakin nan aka yi wani gari aka yi masa tituna aka yi ƙaton masallacin juma'a aka yi makaranta aka gina jami'a aka yi kasuwa aka yi jet aka yi komi aka zuba wuta aka sa sola aka yi rijiyoyi in an ce mu koma ba za mu koma ba yau karatun nan ma ba mu tashe shi mu koma can ba wallahi tallahi ba haka bane ai ba ka da wata damuwa sai ka je can ka zauna ku gama harkokin ku in ka buka cikin gari ka yi sayayya ka zo ka ga gari fisha ka zagaya ka koma can to malam an ki an bar dajin an bar wa barayi ga daji muna da shi amma an bar wa barayi da yan fashi an zo ana ta tsada fili akan me za a tsada fili a tura gireda mun ta ta fafe wuri a ce ma in ma gwamnati ba za ta yi gini ba jama'a ga filaye nan dubu hamsin hamsin duk wanda yake so 50 by 50 dubu hamsin amma da sharaɗin za ka gina wanda ya shirya za mu ba shi fili 50 by 50 amma zai gina a cikin shekara kaza bismillah dan Allah ba za a yi ba za a rage congestion a garin filin kan mai girma gwamna in ka tafi da shi ina za ka kai ki ne ko shugaban kasa ya tafi da filin ina zai kai ki wannan dajin da yake an bar shi burtani shanu suna kashi suna me za ku da shi to wallahi malam sai ga kida humanci da rudewa wallahi idan ana so a sauka mutane wallahi za a yi duk kasashen da sun ci gaba dinnan wallahi haka suke haka suke yi haka yanzu misalin noma gwamnati tana iya zuwa ta samu daji mai kyau ta farke shi ta sassare bishiyoyinsa a fitar da hanyoyin ruwa a jawo ruwa gona iya ganin ka kowa ya zo a yanka masa a bashi a ce ga sharaɗi na an sayar maka da wannan gona ka biya ta a shekara goma ba kuɗin ruwa duk shekara idan kai noma ka girbe ka tura mana dubu ɗari a kawon ɗanmu na Allah ba za ta taimaka ba me za su ragu da shi to ba za su yi ba yasa muke ta mutuwa cikin talauci wahala ustaz wahala musamman matsalar gurin zama din nan nan fa yanzu a Kano fa bai ba awa ɗaya fa za ka yi tafiya ba ka kure ta wallahi ka ga gonaki iya ganin ka me ake da su haka idan suna so su taimaka za su iya taimakawa idan kuma ba sa so sai dai su ta hada kudin suna sokewa suna tafiya yanzu barin buga da ku muku misali a ta hanyoyi da kuke gani ana gwamnati ba kuɗi ba kuɗi ba kuɗi ba wanda abu wala akwai ƙasashen da sun shirya tun da ba ku da kuɗi ku kawo kamfanin su zai muku hanya daga nan kilomita kaza zai kawo muku jirage na ƙasa kilomita kaza ku biya su a shekara ɗari wallahi su faɗa ko shekara hamsin yawanci ƙasashen da kaga sun ci gaba haka suke yi tunda ku ba ku da kuɗi barayi sun sace kuɗin ku ko kun sace kun ce babu to ku gayyato mana wasu kamfanoni su zo su yi wannan tituka su yi mana jirage na ƙasa su yi mana na sama su yi mana kaza da wani sauransu shikenan yanzu malam ƙasashen da aka ci gaba ba wai wani abu bane wai dan zaka tafiya ka hau jirgin sama fa yanda ka san mota haya wallahi haka suke hawa jirgi a wayar ka kawai zaka daddana kai bukin din jirgi zaka je Kaduna zaka je Maiduguri zaka je kaza yanzu kuwa ma sai ka ce duba mun kaga da Allah wanne ne ya fi arha a duba maka wancan ya fi wancan ya fi malam muna cikin wahala da rashin wayewa da rashin ci gaba to mu dawo kan makoci ka ji ko a cikin abin da Allah ya hore maka ka taimaki makocinka ka agaza wa makocinka ka tallafa masa kafin ka mutu saboda Allah sai ya tambaye ka akan makocinka sannan ɗanka wanda Allah ya kawo maka shi ka gina masa rayuwa ka ba shi ilimi babban abin da iyaye za su yi wa ‘ya'yansu gata shi ne su ba su ilimi ba fa kai shi kasuwa ba ka fara ba shi karatu ya yi ilimi in ya yi ilimi tura shi kasuwa kasuwa jari yana iya karewa idan ya dawo gida ba ilimi zai zama tsumma amma duk lokacin da ka ba wa ɗanka ilimi a duk inda yake duk duniya ba inda ba zai rayu ba kun lura da wannan duk wanda ya ba wa ɗansa ilimi babu ƙasar da ba zai rayu ba, ko bai da dangi bai da uwa bai da uba. Da haka karka yi asara, karka ji cewa kana asara don ka kashe ɗanka ka biya mai kuɗin makaranta. Ko ina zai je zai karatu ya samu takardar nan, alhamdulillah ba mamaki takardar da ya rike ɗin nan ya ɗauki nauyin ‘ya'yanka guda talatin masu zuwa. Amma in kuka kashe ‘ya'yanku ba ku kai su makaranta ba, kuka zuba ido ba ku takure su kai karatu tun suna yara ba, in suka girma ba za su yi karatun ba, kuma za su zama nauyi a kanku. Shi kuma ɗan adam duk da yawa ya gari he ya ci ya sha, kuma in ya ga gida mai kyau yana so, kuma in ya ga mota mai kyau yana so, in ya ga riga mai kyau yana so, to baka ba shi ilimi. Haka ku koyar da ‘ya'yanku ilimi a matakin farko, kar ku yi ta kashe su. Ina fata ana fahimta. Sannan mun faɗa shari'a ta ba mu dama, mutum ya tsara haihuwa kada yi ta babu tsari, wannan ba shari'a ba ne. Ita tara ‘ya'ya babu tsari, babu ƙa'ida wannan ba daidai ba ne. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wala yace an yat'ama ma wa an tazni bi halilati jarika abu na uku da annabi hana kar ka yi zina da wato matar makocinka mafi hadari ka yi zina da matar makocinka Allah kiyaye ko da yar makocinka ba ruwanka da ita sai dai taimako sai agaji amma yanzu ana samun kaga makoci yana neman matar makocinsa saboda lalacewa wa fil hadisi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe kare cutar da makocinsa. Wal jiranu salata, mala ya ce makota uku ne, jarun muslimun karibun makoci musulmi na kusa, lahu haƙul jiwari yana da haƙƙi na makotaka, wa haƙul islami yana da haƙƙin musulunci, wa haƙul ƙarabati kuma yana da haƙƙi na dangantaka. Kaga musulmi ne, ɗaya kenan, sannan kuma makoci ne, biyu kenan, sannan kuma kuna ma da dangantaka ta jini. wannan hakki uku ne tsakaninka da shi, danginka ne na jini, makocinka ne, sannan ko musulmi ne, wannan akwai hakkinsa a kanka, an fahimci wannan? Wannan kenan. Wa, wa jarun muslimun lahu haƙul jiwari wa haƙul islam, makoci na biyu musulmi, makoci amma ba danginka ba ne, to wannan yana da hakkin musulunci da hakkin makotaka. Wal jarul kafiri, to ga kuma makoci Allah ya jarabe ka Emmanuel shi ne gina katon gida yana kusa da kai, ko ajiya ingozi, ba hajiya ba kai ko? Me yake cewa ingozi ko? Yawwa, ta ita ce makociyarka, to ita ma ba a ce ka cutar da ita ba. Ba inda musulunci ya ce dan abokin zamanka ba musulmi ba ne ka cuce shi, babu. Masu kunna inji janareto su saki salansa, hayaƙin he su ɗaga shi in yi sama, sai a yi wa salansa haka, sai a yi ta gidan makoci. wallahi wani kiyar za a kawo mini yace aba malam yace malam cutar ta isa yace makoci na ne yayi gida ya kuna ma tsawo idan iyali na za su fito sai sun lullube jiki muna cikin gidanmu amma da hijabi kullum yaran su yi jifa gidana na yi magana ya ce nawa ne kuɗin gidan na amma gaba ɗaya na sa ka ake wani kai ana rashin kirki ba idan ka matsanta da magana sai ce nawa ne kuɗin gidan nan wani kuma zai saka har a addu'a sai ya saka yi kasai da gidan ka tafi kawar shi ya zo ya kawo janareto irin da ƙaccin janareto nan manya-manya da ya zo sai ya samu ƙarshen gidansa ƙarshen gidansa ɗin a ƙarshen gefen gidansa angal ɗin na dama ko hagu ya je ya ɗakin inji a inda ya ɗakin injin kuma ɗakin matar makocinsa ne. Da haka ya ce in aka tada injin nan, yadda ka san a cikin tsakiyar ɗaki da aka tada shi. Garrrr, ya ce malam gaba ɗaya gini na tsatsage. An yi magana ce, a'a, space ɗin nawa ne, a gidana na tada inji, da ya buga salansar kuma ta yi tsawo haka ya masa ita haka kuma wallahi malam in yana da hali yana da kuɗi ba ba uban da zai mai magana yanzu wannan daidai ba daidai ba ne ko mutum ya zo makoci ne yana gini a gidansa sai ya kawo motocin tiba da yashi da dutse ya toshe layin unguwa gaba daya kuma bai nemi izinin mai unguwa ba bai nemi izinin kowa ba duk wanda ya zo ya taho da matarsa tana naƙuda sai dai ya zagaya in kai magana ce matsiyaci bakin ciki kake mun ba da kyau ko ya yi gida ƙato ya yi tudu ya sa gidansa a sama ya zubo hanyoyin zuban ruwansa da aka duk ruwansa idan ya zubo sai ya shiga gidajen ba yadda za ku yi wasu ta dalilin bukotakansu za su shiga wuta wallahi da aka ji tsoron Allah a gyara ko kafiri ne sai Allah ya tambaye wa kana ibn umar lahu jarun yahudi ibn umar yana da yana da yahude makoci wa kana idza zabaha shata idan ya yanka tinkiya ko akuya ya qulu ihmalu ila jarina al-yahudi minha Ibn Umar sai ce ku ɗauki wani abu ku kai wa wannan makocin namu ba Yahudi. Wani abu kai wa makocin ba Yahudi. Kenan ana ba da taimako wa makoci ba Yahudi ba. Wannan ba za mu gane amfanin karatun nan ba, sai da a ce kuna rayuwa irin su Kaduna ko irin su Abuja ko irin su Lagos za a iya samun compound ka ga rabbin mutanen ga gida ga gida kai ma'aikaci shi ma'aikaci wannan kafuri wannan musulmi. Haka suke haƙura. sai ta rikici an yi masallaci a compound din arnan ciki su ce ba za a kira sallah ba musulmi kuma su ce an kira sallah sai an hada yi consensus duk yana iya faruwa ko yanzu nan kuna cikin ni'ima ba ku da wata damuwa amma is common a hada gidaje da unguwa da sauransu musamman inda ake da zaman lafiya a sauran garuruka ma da state state nan ka tsallaka ma waje jihar Gombe jihar Bauchi jihar Taraba jihar Adamawa duk za ga a unguwa duk a tare suke in lahadi ta yi su tafi cocinsu ko kuma in juma'a ta yi ku tafi ina masallaci wa ruwi annal jaran faqira yata'allaqu bil jari al ghani yawm al qiyama an ruwaito cewa talaka makoci talaka zai rataye ne da da makoci mai kudi yaqulu ya rabbi sal hadha lima mana'ani ma'rufahu wa aghlaqa anni babahu zai ce ya ubangiji ka taimaki ka tambayi wannan me yasa ya hana ni alherinsa ya rufe mun kofa ya hana ni ya shiga gidansa ya hana ni taimakon shi tambaye shi wayan bagi lil jari an ya'mila adal jari yana da kyau makoci ya jure ya dauki cutarwar makoci wallahi malam makota suna da cutarwa sai dai hakuri sai dai hakuri wa huwa min jumlati lisan ilayhi yana cikin kyautatawa gare shi جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وني هذا برمن الله فقال يا رسول الله دلني على عمل يا النبي نونا مني وانا ايكي اذا قمت به ان ميكي نيشي دخلت الجنة زن شيغا الجنة من الله يقول كن محسنا كذا مي كيوتتاوا فقال يا رسول الله كيف اعلم اني محسن يا زن غاني ني مي كيوتتاوا ني قال سل جيرانك kana so ka gane kai mutumin kirki ne tambayi makotanka duk wanda yake so ya gane shi da kware ne ya tambayi zuwa makotan shi fa in qalu annaka musinun in sun ce kai mai kyautatawa ne to fa anta musinun kai mai kyautatawa ne wa in qalu annaka musiun in sun ce makotanka mai munanawa ne to fa anta musiun a wurin Allah ma fa kai mai kyautatawa ne hadisin Imam Al-Hakim ذكره البيهقي من رواية أبي هريرة وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أغلق بابه عن جاره النبي رحمه يقول duk wanda ya rufe kofarsa ya hana makocinsa abinci ko ci ko sha ko taimako makafatan ala makafatan ala ali ko jin tsoron iyalinsa da dukiyarsa walaysa bi mu'minin to wannan fa ba mu'mini bane walaysa bi mu'minin wala ya'manu jaruhu ba wa'iqahu ba mu'mini bane abinda ake nufi duk wanda yake tsakanin makocinsa akwai rashin aminci shi din bai yadda da makocin nasa ba to makocin ba mu'mini bane ma'ana kai ba mu'mini bane zaka iya cutar da dan uwanka قال لا لأن يزني الرجل بعشرة نسوة mutum ya tara mata goma ya yi zina da su aisar shi ya fi sauƙi min an yi zini bimra a tijarihi akan ya yi zina da matan makocinsa ka haɗa ɗari ka yi shefa akan ka yi da matan makoci wala an yi sirkar rajulu min asharati abiyatin mutum ya yi sata a gida goma shi yafi alheri yafi sauki aisar min an yasrika min baiti jarihi akan yayi sata a gidan makocinsa wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi kuma Al-Bukhari ya fidda shi a cikin Al-Adab al-Mufrad Albani ya ce hadisi ne sahihi bari mu dakata anan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana kuwa insha Allah wata mai zuwa zamu tashi fi sunan sunan Abi Dawud cikin sunan Abi Dawud ko wasallam yake cewa yana so ya rinka samun sallar jami'i a asubahi gidansa kuma yana da nisa da masallaci kuma anguwar tasu akwai fama da matsalar rashin tsaro me hukuncin haka shikenan kana da uzuri sai kai sallah a gida da kai da 'ya'yanka da matarka tunda babu aminci akwai unguwar da ake sace-sace ko sare-sare ko yanke-yanke ko ran mutum ma bai da aminci idan har irin wannan goce kuma tsaron har yanzu bai samu ba kana da uzuri za ka iya yin sallah a gida ka nemi makocinka ya rika fitowa kuna yi ko a kofar gidanka wannan abu ne mai kyau saboda falalar sallar jami'i ta fi mutum ya sallah shi kadai a gida ko kuma ka haɗa iyalanka da da 'ya'yanka matanka sai ku haɗu ku yi tunda akwai da gobe bukata. Wannan ya ce, Idan aka idar da kiran sallah, salatin annabi ake ko addu'a, salatin annabi, yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Idan an gama kiran sallah ku mun salati, sun masalu liya alwasilata, ku neman mun alwasila. Kai salatin annabi sai kai addu'a. In kuma ka fara yin Allah wa rabba hadi da wajen ta'amma sai kuma kai addu'a duka yayi to ka fara salatin to shi ka fara salatin annabi sai kai addu'a duka dai wanda kai yayi wannan yace yau shekara guda an musu haihuwa amma har yanzu bai yanka rabuwar suna ba me hukuncin haka babu komai na rabuwar suna musabi ba ma sunna ba musabi ne in akwai dama ka yanka in babu sai ka haƙura amma ba mamaki a shekarar nan kuma ai ka canja waya ko ba ka bane ba mamaki ya canja waya wataƙila kuma a sallar layya ma ka yi ɗinkin sallah ba zan ce ka rena jaririn naka ba amma dai wataƙila kuma ba ka yi ko ɗaya ba kar ka damu ka ci gaba da rayuwarka amma ka daina faɗa kada yaron ya girma ya ji baka yanka masa sannan kuma komin dadewan Allah ya sa ka samu kuɗin ka yanka daren da ka samu ƙarin albashi ko ne maka isani akwai wata kasuwa can a ƙarshen karo can gaba da ban shekara sunanta garu da yamma take ci da yamma ka gama harkokinka da yamma ko magariba ma duk tana ci za ka je ka ga duk ɗan uwanka ne talakawa tattasai da tumatur arha wake arha wannan dabbobi sauki duk ɗan birni masu wayo can suke tafiya ya ga mutum ya ajiye motarsa can ya yi fakin ya shiga ya ɗebi tattasan da tumatur ya cika mot kubewa yake so ko me yake so in dan ba kake so ta suna ko ta layya ba ya ka tafi wani guri da ba za can tafi wannan kasuwa a daidai sau kawai kai ka bance kara daga nan ya sauke ka ce kai na garu ka je ka ɗauro ɗan ragonka a ƙasan a daidai sau ka take shi ya dawo da kai da ba shi ke nan ba haka ake ko albashi ka samu mai kyau kan kana faɗayin nama iran nan bai zai ciwo ba ya tsada ka rufe ido ka je ka samu wannan akuya kwarai ka sayo shi ka zo ka yanke shi a ka samu wata yarka da ta yi aure a wani gida ka ce soye min shi kar ki gaya kowa wallahi haka ake soya maka shi ka ce dan da dauki kashin da kafafuwan ki a dafa wa yaran ki sauran namun ba ne a sa ma shi karkashin gadanka kai ta nikarsa sati biyu sati uku sai dai ka ga abokanan ka su kana ta gumi kana zaure ce wani ya aka ce wala alhamdulillah haka ake in ka samu kuɗi baka da kuɗi wata rana je ka siyo kiret ɗin kwai kiret in kana so ka more kiret guda ka je ka ce wa ƙanwar ka koyar inda ka ko matarka ka ka ce fasa shi duka to gaba ɗaya kiret ɗin nawa ne malam dubu bakwai ne ba ko takwas eh yanzu muna magana ce ta morewa fa kar a kamun aya ta almubazzaranci yawwa wanda yake kwaɗayayye kwaɗayi ya dame shi yanzu ka yi sacrifice na dubu bakwai ne ka fashe shi gaba ɗaya ka nemi biredin ka lafiyayye ka siyo gungunan madara ka ajiye wannan duk karatun na marasa aure ne dan mai aure bai sai haka ba ya shi ma da bakin ciki ba zai sa yayi ba ka fashe shi ka cinye shi in za ka iya ci tunda baka da hankali za ka ci da to haka ake kar wani saurayi ya tsaya wai abu ya dame shi wai yana cikin dan kaza je ka inda ake sai da kaji je ka wurin jogo na kaji ka zaɓi zakaru guda uku lafiyayyu nawa nawa ne a gaya ma ka zuba su ka ɗebo su a bayan babur ɗinka ka kai kai ka yanke su ka ci a tafasa maka ruwan zafi a beke maka su a zuba su a tukunya a rufe su su yi minti arba'in da cittan ka lafiyayye idan aka buɗe maka shi ruwan da ƙashin da komai ƙashin zai yi ƙasa naman zai sama ka yi ta ja kawai kana tafiya in ka gama ka samu lipton green tea ka sha sai danne ka je kai kwanciyarka ka ga abin da Allah zai maka gobe shi kenan Allah ya saka muku da alkhairi wannan karatun alaji din na marasa aure ne yawa mai aure bai isa yi ba a ba zai iya yi ba wanda ya jawo kura ya ajiye a gefe a haka zai ba wani kamun karan matarsa ya ce wallahi tallahi ba na wannan ba ta da kirki ce me ya faru ce wallahi in na kawo kaza na rantse da Allah abin da nake tsira da shi buka buki nace ku nawa ne a gidan ce wallahi mu biyu nace kun haihu ta je ba haihuwa in haihuwa to ya ya take da namu yace wallahi ne wata yace wallahi buka buki wata rana yace ya zo budewa ya ga kwana almajiri ya ce bari ya bude almajiri gidan ina bude ya ga cinya kaza a kwana almajiri yace to ni mai gida a bani buka buki almajiri a bashi a bashi cinya haka za a yi nace ka kori almajin ka sallame shi kawai ba sai na yi fashin baki ba ko ka sai na bayani ba ba bayani ai Allah ya gyara mana wani yana yin sallah in ya ja mutane sai tsananta in kuma shi kadai yake sai gajeriya wannan alama ne na rauni an gane ko eh alama ne na rauni sannan kuma tsawaitawan ba a iya cewa an tsawaita sallah sai shari'a ne take cewa an tsawaita yanzu wani a cikin ku alamtar idan aka karanta masa complete zai ce an tsananta to kaga ba za a yi da magana sai a duba yaya annabi yayi sallah yake tsanantawa ko yace kar a tsananta yace tsawaitawa ya ne ne yake gajartawa to sai a duba sai a wannan amma dai abin da ake cewa limamai duk wanda yake wa mutane limanci to ya rinka tunanin a bayansa akwai tsofaffi wanda sun shekara saba'in suna tsayawa da kafarsu ba kai musu adalci ba in ka tsaye da su suka daɗe a tsaye saboda kafar ta daɗe tana tsaye akwai mai larura wani gudawa yake fa kawai ya ji an kira sallah ya ce bari ya zo ya samu jami'i shi kuma gudawa yake in ka tsawaita gudawa ta zo masa ba ka cuce shi ka hana shi jami'i kuma ka sa yayi abu na wani kuma baka da garanti akan mutane wani yana ciwon kai ya taso saboda ya samu jam'i ka zo ka tsananta masa wani kuma hanya ce wucewa yi yana sauri zai je bude shagonsa yana sauri ana kiransa yace bari ya samu jam'i ka tsawaita to duka liman ya rinka lura da wannan amma kuma ba daidai bane liman ya rinka sallah yayi gama dan mutane su ce da wuri ake gama dan kuma ka wayi gari kana riya kayi wa mutane sallah tsakatsaki daidai wa daida ba ka neman yabo sun yi da wuri ko ba ka neman cewa wai mutane su ce wai ko ka tsananta musu wani abu ba shine da mai ka baya ya kai daidai sai ka zauna lafiya Allah ya samu dace ya samu cika da imani ana ta yan mace mace a waɗannan kwanaki motar hujja irin mutuwa ba tsammani kawai sai ga mutum ya mutu da yawa ana yin kwanan nan a yi mana addu'a Allah ya ubangiji ya jikan waɗanda duk suka mutu ba tare da sun kimtsa ba kuma Allah ya ba mu ikon mutuwa akan shiri da tsari Allah idan za ka ɗauki ranmu ka ɗauki ranmu muna musulmi masu imani. Ya Allah ka ba mu sauƙin rayuwar kabari da rayuwar kiyama. Ya Allah kai mana jinkiri mai kyau da za mu rubuta maka biyayya kuma mu cika da imani. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم